har ma yake cewa wannan yana cikin ni'ima ta Allah da Allah ya yi mun zamani ne mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki kamar yadda kuma aka rubuto annabi ya yanke farcensa shi ma duk a gaban mutane a wannan lokacin tunda daman da aski da da yanke farci abu ne wanda yake bai halatta ba a yi shi a lokacin ana da ikari حديث نجوى حديث عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه النافع اخبره ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق راسه في حجه الوداع يروى حديث لانه اسكي كنسا واناس من اصحابه توسم متعني cikin sabansa su masu وقصر بعضهم وسكما وتكسير سكن شيني كمان بابا ne بس أسكن duka ba. ya zo a riwaya annabi ya yi masu yin aski ga baki daya ya ce allahumma hamil muhalliki ya allah ka yi rahama ka yi jin gari ga masu yin aski suke halko wato suke askewa ga baki daya ya fi falala amma abu mamaki babu inda a riwaya ya zo aka ce mutum ya aske kansa gaba ɗaya sa aska in ba aikin hajji ko umawa sani ko abinci ne ba muna yin aski mu sa aska mu katse kanmu gaba ɗaya ko da reza ko da aska ya yi kwalkwabo da ya kyalkyalin nan to ba inda aka ce a yi irin wannan askin in ba a aikin hajji ko gaba ba sai kuma wanda yake da larurar ko kwarkwata ko wani ciwo amma normal aski da aka saba ana yi a shari'a shine mutum ya askin ba ma da ya rage gashi har ma ana cewa sifan wasu 'yan bid'a ne kawari jawa su ne suke yin irin wannan askin koyaushe kansu a katse yake tas kawari jawa su ke wannan amma inda a hadisi ne inda wannan aski ne kamar yadda malamai suke faɗa da yawa inda inda annabi ya ce a yi ne inda da ce a yi to a aikin hajji ne ko a aikin umar ba wai haramun ne yin wancan da ba ina ba ku labari ne Allah ya gane ba zai yi ba mamaki watakila a samu wata riwayar tun da maganganun suna da yawa wala Allah a ce an yi irin wancan amma da yawa yawan abin da ya zo inda alhalin ne a aikin da ke ko a amara so wannan kenan قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على جمال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في هجرة الوداع يصلي بالناس فسار بالحمار بين يدي بعض السبح بعض السبح ثم نزل عنه فصف مع الناس shi kuma na hadisi yana mana bayani ne cewa ubaidullahi bin abdullahi yake ce abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas da uwan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma yadda kun sani ya ba da labari cewa wata rana ya fuskanto yana tafiya a kan jaki wannan ya nuna cewa suna hawa jaki jaki suna hawa jaki a matsayin abin tafiye-tafiyarsu ko na biyan bukatunsu ne yau da gobe a gidajensu ya taho a kan wannan jaki ya tarar da manzan Allah amina yana tsaye a hajjatul wada annabi yana tsaye yana yi wa mutane sallah sai kuma ga abdullahi bin abbas ya zo da jaki فسار الإمام بين يدي بعض الصف Abdullahi Abbas ya ɗau jakin nan ya tuƙa shi ko ce ya kora shi ya shiga ta cikin sahu ya wuce sannan ya sauka da kan jakin ya ɗaure shi ya je ya juna a sahu ya sallah yadda abin yake shi ne kamar ga liman a nan kaga aka sahun baya akwai na biyu akwai na uku hukuncin da za mu fitar a nan shi ne don ana yin sallah wani ya wuce ta gaban sahu ba ta gaban liman ba to bai laifi ba yanzu idan ka zo masallaci kamar nan sai ka shigo tarar sahun gaba sai kaga akwai wuri a can ƙarshen damun masallaci ba laifi ba ne don ka biyo ka wuce ta gaban masu sallar da haka ka jira yawo a cikin sabu ko tafiya a cikin sabu na sallah ba ta gaban liman ba wannan ba laifi ba ne kuma ya halatta kar wani don ana yin sallar jam'i sai ya ga wannan uwansa ya zo zai wuce ta gabansa ya sa mutane ya tokare shi ya halatta ɗaya ke nan saboda duk sallafu tana rataye ne da liman kenan na wuce ta gaban liman ne aka yi laifi kuma tabbas wucewa gaban mai sallah laifi ne kamar yadda kuma yin sallah ba sutura shi ma laifi ne kar ku manta manzo Allah sallallahu cewa yayi da ka wuce gaban mai sallah da ka wuce gaban mai sallah wanda a tsaye da kai kana jira shekara 40 shekara 40 a tsaye da kai kana jira ya gama sallah in sai ya shekara 40 zai gama sallah to gwanda ka jira shekara 40 din sannan ka wuce 40 da kare ka tsaye kuma an ruwaito manzo Allah sallallahu yana yin sallah wata rana dabba ce ta zo za ta wuce gaban sa dabba duba dabba ka gaba an kai ta taho da gudu za ta wuce sai ya wuce sai sai yayi gaba kamar yanzu misali haka fa yanzu misali yana yin sallah haka sai dabba ta zo za ta wuce kawai sai haka sai ta wuce ta bayansa akan ya bari ta wuce ta gabansa saboda a nuna maka muhimmancin wato kakkabar wani wuce gabanka sannan kuma saboda haɗarin wuce gaba mai sallah ne ba aka ce ya halatta ka yaƙi wanda zai wuce gabanka falyuqatilhu yace fa innahu shaytan annabi ya ambaci mai wuce gaban mai sallah shedani in ta kama za ku yi kokawa in zai wuce gabanka ka rarrabe shi a kafaɗa ka zuba shi a gefe ba kai laifi ba a sani koyon wasa baita kama ka duba duk da wannan nusoshi da aka faɗa wallahi ba zai sai ga mutane irin sallah kawai shi ai sauri yake yi yana da irin takalminsa kawai ta tsallaka ga mutane shi bai damu ba shi kawai bukatar sai maza maza ya fita kuma har masallatan da ake karatu ake da awar sunna iya jahilcin mutum ya bayyana karara inda za ka iya zuwa ka wuce gaban mai sallah ba burgewa ba ce na duk za mu zo wannan ina so a gane kuskuren mu cewa wani mawa ya zo wani yana zaman tahiya ne wani ya zo zai wuce sai mai ke mai hannuwa ya maki hannun ci gani ya wuce wallahi ta zai ture hannun ya wuce kawai shi sauri yake to annabi ka saba annabi ka saba fa lihdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim to me hukuncin to wanda yazo kuma ya kabbar sallar wannan duk ana magana akan kalla idan mutum ya sa sutura to me hukuncin wanda yazo yana yin sallah bisa sutura wa shi kuma tunda an ce kar a wuce yaya mutum zai yi ya zo yana sallar shi kuma bai sa sutura ba arha haka kawai ya buga sallar za ka tsayawa ne sai ka jira shi wasu malamai suka ce sallarsa tana da alfarma ce ta kada a wuce ta gabansa in ya saka sutura suka ce bayanin nan duk da ake yi mutum ka shiga ta tsakaninsa da suturarsa ne yake fada ba wai wanda kawai zo kabbar sallah ba su fura ba shi sa ibn khuzaima yake cewa ibn khuzaima rahimahullah yace yau ai duk wanda ya kabbar sallah bai sa sutura ba ai ba ya da wata alfarma kurin ka wuce tunda shi ma ya saba annabi ba annabi ya ce kada ai sallah ba sutura ba to ya saba annabi shi ya fara yin laifi kawai ka wuce wa ka karam da shi in ji ibn Huzaima rahimahullah wasu kuma suka ce a auna a duba ya ne tsakanin suturar mutum da da shi yana sallah wasu suka ce kamar tsawon mutum tsawon shi ne sallah ka kiyasta inda ya yi sujada ko aka miƙe shi tsakanin goshinsa da inda za ka wuce kamar iya tsawonsa kamar haka kenan to sai ka kiyasta ka dan yanki a tunaninka da ashe ya sa sutura ne mai fiye sa ta a can ba to sai ka kewaya wannan amma iji jihadi don a zahiri din ka wuce gaba mai sallah to dabara ta biyu shine kai din ka dauki wani abu na sutura ka sa masa sai ka wuce in ka wuce ka janye suturarka na'am to in mulaka ka sake ka bar masa ya saba wa Allah kuma ka taimake shi wanda yake malami zaka ya sa masa sai ka saka masa hulaka ka zauna ka jira in ya gama yake sai sai ka dauka Allah ya saka maka da alheri in kuma zaka nemo masa wani itace ko wani kwali ko wani katako ko wani abun nan ka sa masa wannan ba laifi amma dai ina so ku gane cewa shi kansa mai yin sallah mai sa tsara ba laifi ne yake yi ta za aka ce sabai in sun zo za su yi nafila galibu sai ga suna yi tsakanin a bayan wannan irin filas da na masallaci rige-rige suke suna samun filoli a cikin masallaci don saboda kasa saba a daga shi sallah ba su tura to irin wannan masallatan manya ya mutum zai yi idan da wani a gaban ka mutum a zaune ka san ba tashi zai yi ba to za ka iya sutura da shi za ka iya yin sutura da shi in babu ka nemi wani abu ko hularka ce sai ka ɗan jifa ta a gabanka duk da cewa malaman fikihu suna cewa sutura ya kamata zama ta kai zira'i haka zira'i shi ne daga nan hannunka zuwa gwiwa hannu duk abin da za ka sa ya zama sutura ya zama yana wani kuma kai ya zama mai yawo kamar mai yawo kamar ya mai yawo kamar yadda ka ɗauki wannan ɗan yaro ƙaramin ka sa shi ne suturarka kana sujada zai iya tashi ya tafiya sa abinsa kaga mai yawo ko ka ce ka saka wata yar dabba yar akuya kana sutura da ita kana ruku'i za ta tafiyar ta ma'ana ana sa abin da ke sabit zai yi tabbatacce kuskure ne wuce a gaban mai sallah kuma kuskure ne yin sallah din babu sutura to a nan gurin duk wannan hukunci ya shafi in mutum yana sallah ne shi shi kaɗai amma inda limami to don ka wuce ta gaban sabu baka sabawa Allah na'am na'am haka din ne ijtihadi ne hadisi karara kamar yadda suke faɗa bai zo karara aka ce ga abin da aka ce shine tsawon sutura ba annabi dai ya ce a sa a yi sutura to su kuma suka yi shahadi suka fada mutum da mamu da wani abu kawun tatu abinda suka fada kaga za mu yi aiki da shi yawwa to shi yasa wasu suke halatta ko hula ma za ka iya sawa ko wani abu mai tudu za ka iya sawa da dai ka bar misali ba sunan shi gabanka wani ya wuce to ya kamata ka sa wani abu to ya za a yi da makka da madina masallacin haramun makka da na madina musamman maka ce masallacin haramin maka wanda duk wanda zai salla gaba ke daya yana kallon a kewaye ake rawun aka kuma ga cikowa sannan kuma ga ma dawaɗi ma ana yi kaga ya an shiga tsakaninka da alƙibla to kaddara wannan dawaɗi wani kes ne daban wasu malamai sun ce gaskiya matsalar sutura a masallacin haramun nan na makka musamman na makka wanda na madina wannan za a iya kiyayewa duk da cewa akwai wahala shi ba saboda yawan mutane ya isa wasu shiya suka yi gaskiya hukuncin sutura babu shi a cikin masallacin nan me yasa saboda suka ce larura larurar gitta ya mutane mutane miliyan ka gane ba kuma ko ina hanya ne ko ina wuce yi wasu muska ce a nan ma duk yadda mutum zai sallah ya yi ƙoƙari ya kamanta ya sa wannan sutura ko ya tsaya gaban wani a muji ko ta fila ko ya tsaya gaban wani ko irin abin ƙura'anan nan da ake sawa ka san dai yaya za ka yi ka yi sallah wani bai wuce ta gaban ka ba suka ce dan kuwa babu nassin da annabi ya ce ban da makka da madina babu to sai kuma sauran suka ce to ko ba nasi ai akwai larura kuma wataƙila da yawan mutanen a lokacin annabu ba su kai yanzu ba kai kusan gaskiya yanzu ka ce za ka yi sallah masallacin makka ka ce wai kar a wuce ta gaban ka wani abu ne da mustahili ba gaskiya gaskiya bai zai yi ba su tura ka sa ko katangar gidan ku ka ɗauko kama kalamar sai ya tuye ya wuce saboda idan ka zo ka kabbara sallah ka sa suturar to za ka iya tsaye da wajen mutum ɗari biyar suna tsaye suna jira ka ya sa ma za ka ko sallama mutum ya kabbara yana ya tsare hanya sai ga 'yan sanda sun zo cancat sun ɗauke shi daga wurin su tura shi gefe su ce a tsare galibin masallacin ko ina wa hanya ne saboda yawan cinkoso kuma da zara an ɗan samu cinkoso na minti goma ashirin in ba sa'a aka yi ba sai an illata wasu ko wani tsoho ya faɗi a taka shi ya mutu ko numfashi ya illata wasu akwai wanda ba su da ƙarfin numfashi to shi sa ake so a samu hanya hanya hanya shi sa ku suna yin hanyoyi hanyoyi a shi amma akwai wuraren da za ka babu cunkoson tabbas wanda ya san masallacin yadda yake to zai iya samun wani wuri da ba cunkoso to shi sa wasu kawai suka ce kai kai kabbar sallar ka kudu ka ta yi a haka amma na madina kes ɗinsa da daidai yake kai tsaye ba da na makka sannan mazina irin noman masallatai ne irin namu mana zubin tsarin su alƙibla guda ɗaya ake kallo sannan akwai wurare da yawa da za ka iya sutura da su filolin nan sun fi dubu nawa suna nan bini-bini daga nan zuwa na akwai fila bini-bini da akwai fila akwai abin sakuraki akwai fila akwai abin sakuraki illa iyaka tsakanin fila da filan sahu ko wajen biyar ne ko nawa to shi kuma wannan shi ma akwai mashakka amma akwai abubuwan saka ƙur'anai din nan abubuwan da ake ɗora ƙur'ani a kan shi to za ga wasu mutane suna yin sutura da shi almuhim yana daga cikin mutunta sallah da kimanta ta shine a rinka sanya mata sutura a daina yin sallah babu sutura kuskure ne kuma ko karamin yaro ne in dai da yadda za a yi a hana shi ya wuce to a hana shi ya wuce din wannan ya Allah gane na na to ai wannan kes din su daban liman ne su suna da damar su yi jikin ka'aba kowane mai sallah ne zai iya zuwa jikin ka'aba in shi ya yi wannan sauran masallata ba me hukuncin su su ma kenan din suna da ra'ayin kar a wuce ta gaban su ai asalan dai kar dai a wuce ta gaban mai sallah inda yadda za ka yi kar ka wuce ta gaban mai sallah ya fi na'am na'am dan wa yana magana to lokacin da liman ya assalamu alaikum fa yanzu muna magana a jami'i ya halatta ka wuce ta gaban mamuku tai to idan liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wadancan kuma suna cika sallah ya za a yi hukuncin ya tashi yawwa kalmusalli wahdahu kamar yana yin sallah ne shi kare don ku ai kaga yanzu a lokacin sallarsa ba ta allake take da ta neman ba to shi ma din ana samu ga an tashi ana cika sallah kaga wasu suna wucewa ga mai sallah gaskiya akwai ciwo a kai kuma akwai bayyana jahilci wallahi duk yanda za ka yi karka wuce gaba mai sallah saboda baka san zunubin fa da za ka dauka ba ba a faɗi girman zunubin ba ba a san me laifin da za ka dauka ba kuma keta alfarmar ubangiji ne keta alfarmar ubangiji amma na ga gayinci ko a masallacin juma'a yanzu irin sallar juma'a da ake ana idan da sallah ko dubu sallar juma'a a waje ko sai ga mutum ya tashi ya kabbar sallah wai shi na fila yake a waje ba to yanzu nan duk al'umma nan duk jiran ka za su ka gama kuma ya sa sutura ma bai sa ba saboda baya zuwa makaranta الله بارك قال حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره انه اقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بمنى في حجه الوداع يصلي بالناس فسار الحمار بين يديه بعض السجن ثم نزل عنه فصفق على الناس قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سئل أسامة وأنا شاهد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في هجته فقال الأنق فإذا ودن فجوة النص أنت مهي يا النبي صلى الله عليه وسلم yake tafiya a hajjinsa hatta yanayin tafiyarsa wai yake ruga yake da gudu ko fokoci yake yi ko kuma sai biyu yake yi ko yare shi ne mai riwaya ke cewa al'anak abinda ake nufi al'anak al'anaku tafiya matsakaiciya shi ba sanda yake yi ba shi kuma ba gaggawa can yake yi ba shi ne al'anak asairu mutawassatu amma fa'ida wajada fajwatan tun me yasa aka yi wannan tambayar saboda a aikin hajji akwai cinkoso na mutane ko to ya annabi yake tafiya amma in ya samu fajiwa fajiwa daidai yake da furja furja shine space kamar kafa kamar ya samu fili to nan kam in ya samu fili nassa me nassa sai sauri wato tafiya mai sauri amma in yana cikin mutane yana tafiya ne ba tsakaiciya in ya samu kuma yalwar wuri yana yin gaggawa to normal tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai a aikin hajji ba shi ba an ruwaito da yawa suna cewa shi annabi idan kana tafiya da shi galiban to in ba sa a kai sai dai kaga ya barka a baya wato yana tafiya ne kamar wanda ya gangaro da kan dutse ba wai da gudu ba kaga mutum yana tafiya yana kamar ya gangaro da kan dutse da karfin sai ke tafiya kuma ba a hankali hankali yake ba yana yi yana tafiya yana yi yana sauri yana yana akwai nau'i da sauri a tafiyarsa ba kuma sauri can da zai ɗauki hankali mutum ba amma gaskiya sauri yake baya tafiya da sauri labatar labatar labatar kan mara lafiya a nan baya ba so jan yana mana yana yana jan tafiya fam fam fam fam fam fam sallallahu alaihi wasallam haka yake tafiya haka aka wuce idan aikin hajji ne kuma an ce muku yana yin anak al'anak tsaka tsaki idan kuma ya samu fili yana yin nas nas sauri قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا وأن يروي حديث عبد الله بن يزيد الخطمي يجي من ذنب الله صلى الله عليه وسلم عفوا أن أبا أيوب abu ayyub shi ne khalid ibn zaid al-ansari ya ba shi labari ya ce shi ya yi sallah tare da annabi sallar da hajjin sa daban kwana salloli kamar haka sun yi magariba sun yi isha'i jami'an ma'ana jami'an fi waqtin wahidin a lokaci guda daya an hada an yi jami'i kenan sun yi wannan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin da za a rubutu hadisi sai ga mai hikimar kawo magana haka don mutum ya yi sallah da annabi ya fada a su tarayya da annabin alheri da wani kuma su mutum ya ruwaito ya taɓa yin wani abu tare da annabi su ci gaba ne a wajensu shi sa kaga in kallo da za ka iya cewa to mai hikimar wannan ina ba nuna mana an haɗa sallah ɗaya kenan sannan kuma ya nuna cewa tare da annabi da shi aka yi aikin kuma yana kusanci da annabi dan damun burin dan adam ya zama yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine karshen hajjatul wada'i a cikin kitabul mawaji sai kuma bayani kan yakin tabuka shi kaga wannan da zai mana wahala ba tunda mun karanta a sira to amma ya kawo hadisi masu tsawo kwarai da gaske wanda kuma ina dan fama da mara neman kudin daga mun kafa yau sai mun haka ta aka karatun jiya eh alba'is mun faɗa shi ne wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jiye masa damuwa kalmar an yi amfani da ita kama ana nufin wanda wanda ya ɗauki tsammanin samun lada kamar ya koyi asara kamar ya a ka'ida idan ka yi hijira ka bar kano ka yi da sunan hijira ka koma jigawa to ya kamata ka mutu a jigawa ko ka mutu a wani gari ba a so ka dawo garin da ka yi hijira Allah ya rubuta ma ladan ka bar garin saboda wanda shi ka zo ka mutu a cikin wannan garin ba a so to shi wannan bawan Allah sa'ad bin Khawla din nan shi tsautsayi ya sa wani uzuri ya sa ya mutu a Makka kuma yana ce wanda suka yi hijira suka suka bar Makka suka koma amma wani dalili ya dawo da shi ya shi ne ce yansi na gosu lalisa annabi yana masa yana yi shi masa damuwa ga shi yamu shi ne shi ma sa'ad ɗin yake tunanin karfa ya mutu a nan yana so a sa cikin almuhajiru amma ciwo ya kama shi a makka shi ne annabi ya ce su dai za su ci sai yake ce maza Allah ya zada ba ku kallafu ba wa ashabi sabai na abokanai na zasu tafi su banna a nan saboda yana cikin ciwo yana tunanin wataƙila ko ya tashi ko bai tashi su sabai haka suke idan ba ni sunan ciwo ya same su to kurin suna lissa kansu mutuwa ne suna ganin za su iya mutuwa kawai tun da an mun mutu a gaban su ba ni ne da kai ba da an zo an gaishe ka sai a jiki ya kyau sai ka ji mutum na Allah alhamdulillah alhamdulillah wato an ce jiki ya kyau kana ganin kana da kyau to wani sai ya gama warkewa ke mutuwa wallahi sai ka warke tas a ce a ya samu sauki har ya fara fita wani shi gari kawai sai ka ji an ce ya aika ya ce ka gane alaƙar magana ko ko ba ne yanzu ya za mu yi da ku an ce wani sashi za a yi zaɓe ko haka ne to ba wai don ya halatta a daina karatu saboda zaɓe ba amma na sa akwai masu zuwa daga nesa daga wurare kuma ba a yin zirga-zirga a lokacin kuma ba a san me zai je dawo ba alheri ne zai je dawo insha Allah yawa sai mu dan ba da hutun wannan satin asabar lahadi amma ranar juma'a na karatu insha Allah tun da bai shafi a gamba so asabar da lahadi na bukhari sai mu bari ci an gama wani satin ma daga ba za a yi zaben ne sai biyu ga watan ko to ba da insha Allah sai mu kenan yanzu wani sati ba za mu karatu ba insha Allah ta'ala sai ranar juma'a Allah ya muna da rabu Allah sa ai lafiya a gaba Allah ya ba mutane kirki sa'a mutanen banza kuma Allah ya kwantar da su سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته What's that, sir?